إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار ومن كل عمل يقرب إلى النار اللهم آمين عباد الله لقد أدبنا ديننا الحنيف بألا نسب أحدا وألا نلعن مخلوقا وألا نشتم كائنا من خلق الله تعالى فمن سب من لا يستحق السب رجع عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رجلا نازعته الريح رداءه أي إنه كان ماشيا فنازعته الريح وهو يشد رداءه على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنها أي لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلأنها فإنها معمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ومنع ديننا الحنيف عباد الله من سب الأمراض والأوبئة والحمى فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم صاعب أو أم مسيب فقال ما لك يا أم ثائب أو يا أم المسيب تزفزفرين أي ترجفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال صلى الله عليه وسلم لا تصب الحمى فإنها تزحب الخطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث الحديد عباد الله ومنع ديننا من سب الشيطان فإن سبه يسره ويفرحه وأرشدنا إلى ما يسوءه ويؤثر فيه ويهزنه وهو التعوذ منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره إذا يجب أن لا نعود ألسنتنا على السب والشتم واللعن بل نؤودها على ذكر الله والبسملة والاستعاذة ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الدواب من الخيل والحمير والعبل ونحوها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا من الأنصار أناخ أي برك بئير بئيرا له فركبه ثم بعثه أي استحسه ليقوم فتلدن عليه بعض التلدن أي تأخر البعير ولا يريد أن يقوم فقال له لعنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن البعير قال أنا يا رسول الله قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم عباد الله ولا تدعوا على على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم ومنعنا ديننا عباد الله وشرعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من لعن المشركين وسبهم وهم يستحقون السب واللعن بل أكثر من ذلك يستحقون العذاب لكن حتى لا نكون سببا في أن يسبوا الله جل وعلا أو أن يسبوا نبينا أو أن يسبوا ديننا أو نبينا نحينا عن سبهم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لآنا وإنما بعثت رحمة قال أبو جهل بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون عباد الله ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات عموما وخصوصا إذا كان سبهم يؤذي الم- يؤذي المسلمين ويؤذي الأحياء عن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الأموات عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه لا تذكروا حلقاكم إلا بخير وعن زيد بن علاقة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموال فتؤذوا الأحياء حتى لو كان الميت كافرا لا تسبوه لا تسبوه فتؤذي بذلك حيا ولدا له أو والدا له زائره الأموم للمؤمنين والكفار أي لا تسبوا أموات هؤلاء ولا أموات هؤلاء نحن ممنوعون عن السب إذا كان سبهم يؤذي الأحياء ويؤيده حديث حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا مسلما بشتم كافر فإذا كنا قد نهينا عن سب الأموات عموما فكيف بسب المسلمين فاعلموا قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والفسق في اللغة الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله وهو في عرف شرعي أشد من الإسيان قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق بالفسق بالفسق تحته بالفسق وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب المؤمن اي الذي يسب المؤمن كالمشرف على الحلقة أي يكاد يقع في الحلاك وكذلك نحينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن سب حكام المسلمين والأمراء والمسؤولين فإن ظلموا فإن ظلموك فطالب بحقك فإن أعطوك إياه كان بها وإلا فاطلب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإياك أن تأتي يوم القيامة فتجد من ظلمك يطالبك بحقوقك بحقوقه لأنك أكثرت من سبهم وشتمهم ولعنهم فإن المقاسة سارت لهم عليك حقوق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى وأصلح أي من الأمراء والحكام هؤلاء طاعتهم واجبة علينا لا نسألك عن هؤلاء ولكن من فعل وفعل يذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا ولم, ولم يدلهم على سب الظالمين وشتمهم وهذا السب والطعن اليوم في وسائل الإعلام والفضائيات المخصصة لذلك نسأل الله السلامة وبعض الناس يتجرأ على الناس وعلى صورهم بعد موتهم ويوقد النار تحت صورهم ويزعمون أنهم فيها لا تفعل هذا اترك أمر إلى الله تبارك وتعالى والحساب عند الله كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم عباد الله إذا كنا نحن المسلمين نحينا عن سب الريح والأمراض والحمى وسب الشيطان والمشركين ونهينا عن لعن الطيور والدواب بل ومنعنا من لعن المشركين وسبهم وهم يستحقون السب واللعن ومع هذه النصوص في النهي عن اللعن والسب إلا إنه قد تمادى بعض الناس في سب والشتم حتى صار منهم من يسب الدهر ويسب اليوم ويسب الوقت ويسب السنة ويسب الساعة ويسب الإنسان وهو في الحقيقة إنما يسب المقدر القدر والفائل للحوادث فاتقوا الله عباد الله وحفظوا أعراضكم ودينكم ودماءكم وأموالكم هذا فصلوا على الحبيب المصطفى هذا فصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير الذي جاء ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى النور التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة والأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين وآل البيت وسائر الصحابة أجمعين اللهم ارض عنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكها وجلها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم ارحم موتانا واهد ضالنا ورد غائبنا واشف مرضانا وقد أنا ديوننا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قاعدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسد ولا حاسدين واجعلنا هداة مهتدين اللهم عليك بالمنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم هتك سترهم وأفضح سرهم وأبطل كيدهم وفرق كلمتهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم اقبضهم واخذلهم واجعل كيدهم في ظهورهم وكل المسلمين شرورهم يا رب العالمين اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأذل الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا وانصرنا على عدوك وعدونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن على ولاية قمه خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tana magana akan zagi da la'ana ba ɗabi'ar mumini ba ne mumini baya la'ana mumini baya zagi wani hadisin annabi yana ba da tsoro ya ce cetona da shaidata ba ta samuwa ga masu zagin mutane da la'ana yau social media ta zama wani abu wanda kamar kafa ce ta wasu sun bude ta su ta la'anar mutane kuma ai ta zagin juna ya zama kamar wata ɗabi'a haka wadda wasu daga cikin matasa ba za mu ce duka ba suka ɗora ma kansu zagin mutane a cikin wannan wurare za a iya sacin ma a nemo hotonka a ɗora don ba kai ka ba su ba kuma su ci ma mutunci su zage ka su la'ance ka su tsine maka ya jama'a babu shakka al'umma ta ta san ma ta barbarewa idan wannan shine halin matasanta ba ma wai waɗanda suke da rai ba yanzu har waɗanda suka mutu ma ana ɗaukar hotonsu ana zagin su a cikin wannan kafa kaga mutum kamar shi yayi da Allah ya san ƙarshensa ya san yadda zai mutu kamar ya san makomarsa ba wanda ya san makomarsa fa yanzu a cikin mutum ba wanda ya san yaushe zai mutu ba wanda ya san wace irin mutuwa zai ba wanda ya san da yaya zai cika ba wanda ya san a wajen ma gatarka za ka mutu ko sai Allah ya cire ka ya kai ka wani ya kashe ka duk zai iya yi amma yanzu malam har mutanen da suka mutu daga an ɗauko hotonsu an sa kuma an fura wuta a ƙarƙashinsu ana cewa 'yan wuta ne waye baka wannan damar anan mun karanta cikin suratu hud a tafsirin ibnu kasir ya zo da hadisi yana cewa mutum biyu ne kamar wa da kani ɗayan Allah ya bashi shari'a ɗayan kuma Allah bai bashi shari'a ba yana ta munan ayyuka har wata rana wanda yake kan shari'ar ya gaji yace masa ai kai kan ba za ka tuba ba wuta za ka shiga sai duka Allah ya kashe su ya tashe su ya ce kai yaushe na baka rahama ta kake raba wa mutane kuma yaushe na danka maka azaba ta har kake sa wasu mutane to yanzu kai na bata aikin ka duk kyawunsa shi kuma wannan na gyara ayyukansa zai tafi aljanna kai ka tafi wuta ba a yi ma Allah ka daina shiga tsakanin Allah da bawansa shi Allah rahimun ne mai rahama wani abu kankani watakila za ka yi ya ji daɗinsa ya yafe maka haka Allah yake duk yadda kake kallon mutum da wani mummunan aiki da kar ka yadda ka yanke masa hukunci idan kai wasa Allah zai dawo da hukuncin kanka ka bar mutum da Allahnsa a nan fa ake karantawa ba a nan ba a duk duniyar musulmai duk kowa ya san wannan karuwar bani isra'ila ta shayar da kare ka dubi dabbar da ta shayar fa ba dabba ce ma wata mai kima ba a cikin dabbobi ƙazamiyar dabba wadda ake kiranta wato najasatul majasi majazi ita fa ta shayar kuma aikin ta zina amma tausayi da shayar da karen nan kawai Allah ya ce ya yafe mata ya za a yi ka shiga tsakanin abin nan dan adam da ubangijinsa wallahi ku yi haƙuri ku daina shishigi wallahi ku yi haƙuri ku daina shishigi annabi ya samu wani mutum ya ce masa ina jin ka kana tafiya a bayana kuma kana ta jujjuyawa mun shiga aljanna tare da kai me sirrinka ya ce reshen bishiya ne kawai ya faɗo da daddare an yi ruwan sama ya toshe hanyar mutane ne kuma na sassare shi na ɗauke akan wannan fa akan wannan Allah ya ce na saka aljanna saboda ka bude wa mutane ka raba su da bakin ciki ya jama'a ta yaya za a yi mutum ya mai da kai kawai ka wanke kanka ka tsarkake kanka ka ba ma kanka aljanna ka hada sauran mutane wallahi da zagi da la'ana annabi ya ce ba ɗabi'ar mumini ba kuma waɗannan masu wannan halin ba za su samu ceto na ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu la'anu la yanadun shahadati yawmal qiyamah ba za su samu ceto na ba masu la'antar mutane kama kai ta tsinewa mutane sa hudubar takenta shi ne zagi da la'ana ba ɗabi'ar mumini ba ne duk mumini ya fita daga wannan harkar ba ruwanka da la'anar wani hasali ma in kai la'ana ba abin da za ka samu ba kudi take bayarwa ba me yasa za ka jefa kanka cikin fitina saboda an samu kafar facebook an samu kafar tiktok an samu wata kafar shi kenan sai ka fito ka kafa hoton wani ka la'ance shi ka zage shi ba ka tsira ba ka fada halaka wallahi domin watakila samun wannan mutumin ma ya fi maka babbar magana ce godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga sharrin rayukanmu muna neman tsari daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba mai batar da shi wanda ku Allah ya batar babu mai shirya shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya ma ina shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya fitar daga wannan rai ɗin matar wannan rai ɗin ya kuma fitar da mazaje da mata da yawa ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa buƙatunku amma ku ji tsoron yanke zumuncinku lalle Allah ya kasance a kanku yana sauraro ya kuma su imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana tabbatacciya zan gyara ayyukanku in kyautata shi kuma in gafarta muku zunubanku wanda biye ma Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a to wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma bayan haka lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah mafi alherin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amari shine fararren abu a cikin addini dukkan wani abu fararre a addini bid'a ce kuma dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata tana cikin wuta Allah ya tsare ni ya tsare ku da sauran musulmai daga barin wuta kuma daga dukkan wani aiki da zai kusanta mu zuwa ga wuta ya Allah amin bayan Allah Allah ya ladabtar da mu kuma wannan addini namu tsarkakekke ya ladabtar da mu kada mu zagi wani mutum ko ɗaya a duniya kada kuma mu la'anci wani wata halitta kada mu zagi kowa mu ci mutuncinsa duk yadda ya kasance daga cikin halittar Allah duk wanda ya zagi wanda bai cancanci a zage shi ba to zagin zai dawo kan wanda ya zagin dan Abbas ya ruwaito hadisi yana cewa wani mutum yana tafiya sai iska ta fara jayayya da shi tana bude masa mayafi tana nema ta fisge shi ya kasance yana tafiya sai iska ta buga sai ta nemi tude cire masa mayafi yana kama mayafin yana daddaurewa wannan ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam budan bakin mutumin sai ya la'anci wannan iska din wandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kada ka la'anci iska domin ita ma umarni Allah yake bata wanda duk ya la'anci wani abu abun bai cancanci la'ana ba to la'anar za ta dawo kansa addininmu tsarkakekke ya hale mu daga zagin cututtuka ji wani yana cewa ya faɗi sunan cuta ya la'ance ta Allah ya addininmu ya hana mu la'antar cututtuka na rashin lafiya da abubuwa na annoba da irin su zazzabi da sauransu duka an hana ka la'ance su domin dukkan su bayi ne a wajen Allah mandan tsira sallallahu alaihi wasallama daga hadisin jabir bin abdullah yana cewa ya shigo kan ummi sa'iba ko kuma ummi musayyib sai ya ce mata me yasa me ki naga kina karkada jiki kina girgiza irin na mai zazzabi da rashin lafiya wanda ya kamu da rashin lafiya ta cewa manzon Allah zazzabi ne ya dame ni zazzabi maras albarka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ki zagi zazzabi domin zazzabi yana tafiyar da kurakuran dan adam da yake aikatawa a bayan ƙasa kamar yadda uwar makera take kore wato tsatsa a jikin bakin ƙarfi wanda ya nuna idan zazzabi ya kama dan adam to ana wanke masa zunubansa mai yasa kake la'antar abin da ya zo ya wanke ma zunubai ya ku yan uwa addinin mu na musulunci ya hana mu zagin shaidan duk yadda shaidan ya kai da lalacewa da abubuwa annabi ya ce kada ka zagi shaidan domin zagin shaidan yana sa shaidan ya farin ciki don ya san ka halaka kuma yana yin alfahari saboda haka annabi ya shiryar da mu akan cewa kada mu zagi shaidan amma mu yi wani abu mana da zai sa ya yi tasiri akan shaidan kuma mu yi wani abu mana da zai bakanta mu shedan shine mu nemi tsari daga wajen Allah daga shi shedan din hadisin Abu Huraira yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku zagi shedan ku nemi tsari daga Allah daga daga sharrin shedan zagin shedan yana sa shedan ya samu girma da kambamawa da alfahari da girman kai a lokacin da za ka ambaci Allah kuma sai ya kaskantar da shaidan ya wulakantar da shi ya tabbata daga hadisin abi male daga wani mutum yana cewa na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a kan jaki muna tafiya annabi ya ɗora ni ina bayan sai ya goya ni sai jakin ya yi kamar zai yi tutsu muka nemi kamar faɗowa sai na ce ma jakin Allah wadaranka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ka faɗi haka wato kada ka faɗi haka kar ka sake faɗin wannan ka ce Allah wadaran jaki da shaidan kada ka faɗi haka idan ka faɗi haka shaidan yana samun alfahari da girma da ɗaukaka abinda ya kamata ka faɗi ka ce bismillah wannan shi ne abinda zai ƙarfin bismillah za ta karya shaidan game da shi ɗan ƙanƙani yadda ba zai iya yin tasirin komai ba ya jama'a idan wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallama ta abin hawan da ka hawa in yana nufi faduwa ka ce bismillah yana karya shaidan ya zama wajibi musabar ma da harsunan mu wato kada musabar ma da harsunan mu zagin mutane da la'antar su balma abin da ya kamata shi ne musamar ma ko musabarwa da harsunan mu'ambatan Allah da yawan bismillah da neman tsari manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya hana mu daga la'antar dabbobi ya hana mu la'antar dokuna ya hana mu la'antar jakuna da raƙuma da sauran dukkan wasu dabbobi hatta tsuntsaye Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Jabir wani mutum daga cikin ansarawa ya durkusar da raƙumarsa domin ta sunkuya ya hau da ta sunkuya ya hau sai ya nemi kuma ta tashi ta yi tafiya da shi don haka sai ta yi jinkiri wajen tashi ba ta tashi da wuri ba ya ja ya ja ba ta tashi ba sai ya buɗi baki ya ce allah ya la'ance ki za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waye yake la'antar raƙumi mutumin ya ce ni ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sauka daga kanta ɗebe shimfiɗarka da kayarka mu ba za mu yi abota da wanda yake la'antar abubuwa ba da abin da aka la'ance shi wannan yana nuna yanzu an hana shi hawara kuma dan ya la'ance ta sannan kuma tafiya da manzon Allah ba za a yi abota da shi ba saboda ya la'anci rakuri ya jama'a sau nawa ka bude baki kala an ci wani mutum babu dalili ba gaira ba dalili ba kama san shi ba watakila labarinsa kake ji ku daina addu'ar la'ana a kan ku daina kuma addu'ar la'ana a kan ‘ya'yanku ku daina addu'ar la'ana a kan dukiyarku watakila da za ku dace da wata sa'a da ake roƙon Allah yana amsawa idan kun yi wannan la'anar sai ya amsa muku to ta afka kenan addinin mu da shari'ar mu da annabin mu duk sun hana mu daga mu la'anci mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani wajen bauta ko zagin su tare da cewa idan ka kalli halayyar su kamar sun cancanci la'ana da zagi bal ma fiye da la'ana ko zagi tunda sun cancanci shigewa azaba idan ba su tuba ba amma duk da haka kada mu kasance mu ne sabab na mu zage su so kuma su zagi Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ma su zagi addinin namu ko su zagi annabinmu yau kuma abin da yake bayyanuwa a cikin social media jama'a an mai da annabi ma kamar ba komai ba sai ai ta faɗan maganganun da ba su kenan ba kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su ji tsoron Allah girman manzan Allah ya wuce yadda duk ake tsammani duk inda Allah ya ambaci sunansa sai ya ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya wa manzan Allah aka ce ya manzan Allah ka yi addu'a mana akan mushrikan nan da suke bauta ma gumaka ka la'ance su ka tsine musu annabi ya ce a'a ni ba a aiko ni ba mai la'ana mu ba a aiko ni in zamanto mai zagin mutane ba ma an aiko ni ne in zamanto rahama akan mutane don haka sai addu'a Allah ya shiryar da su Abu Jahal dan Hisham ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ko ka bar zagin allolinmu ko kuma wallahi za mu zagi Allah da kake bautawa sai Allah ya saukar da wannan aya yana cewa kada ku zagi waɗanda suke bauta ba wani Allah ba Allah ba za su zagi Allah don ƙiyayyarsu ga Allah ba tare da ilimi ba haka nan ake ƙawatawa mutane wasu mutane munanan ayyukansu amma zuwa ga Allah ne ake mai da al'amari kuma zai ba da labari ranar tashin alkiyama cikin abin da mutane suke aikatawa an hana mu mu zagi mamata waɗanda suka mutu suka bar duniya gamammun umarni ne gaba ɗaya da keɓantaccen umarni idan zaginsu ya zamanto yana cutar da musulmai yana cutar da rayayyu ba za ka zagi wanda ya mutu ba ka bar al'amarinsa kawai zuwa ga Allah aisha Allah ya da ita matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruwaito daga annabi annabi yana cewa kada ku zagi matattu domin sun riga sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar al'amarinsu yana wajen Allah an sake karbuwa daga aisha Allah ya da ita tana cewa an ambaci wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya mutu da mummunan labari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ambaton wani mutum bayan ya mutu da mummuna ba daidai ba ne manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan abokinku ya mutu to ku kyale shi da Allah kadai in kaga za ka yi mishi addu'a ta alheri kai masa ka kyale shi da Allah kada ka fada cikin al'amarinsa na zage-zage ko la'ana ko faɗan aibubbukansa annabi yana cewa kada ku ambaci waɗanda suka mutu daga cikin ku sai dai dan alheri in za ku ambace su zaidu dan alaka yake cewa na ji wani mutum a wajen mugira ɗan shuba yana cewa manzan nira sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku cutar da mamata sannan ku cutar da rayayyu ko da kuwa wanda ya mutum nan kafiri ne kada ku zage shi kar ku zage shi annabi ya maimaita kada a zage shi ya ce domin za ku cutar da wannan zage din wani rayayyansa ko ɗansa ko babansa ko matarsa ko jikokinsa ko ‘ya'yansa zahirin wannan hadisi yana bayyana mana cewa hana zagin matacce ya game da musulmi da wanda ba musulmi ba kada ka zage shi kada ku zagi waɗancan matattun waɗancan kuma kada ku zagi matattun waɗannan mu ababen hanawa ne a wajen shi Allah daga zagin wasu mutane idan zaginsu ya kasance zai cutar da rayayyu ya cutar da 'ya'yansu ko matansu ko danginsu ko wasu abunsu manzon zira sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan wannan yana cewa kada ku cutar da musulmi da zagi ta yadda za ku cutar ko da wato wanda ku zagi kuka yi zaga kafiri ne domin za ku cutar da dangin shi idan mun kasance an hana mu zagin matattu gaba daya to ta yaya kuma wanda zai zo ya zagi musulmai zai samu tsira ku fa sani fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kuwa kafirci ne shi kuwa fasikanci a lugar larabci yana nufin fita a shari'ar Allah kuma yana nufin ficewa daga yi ma Allah da'a daga yi wa manzon Allah da'a a ƙurfi na shari'a wanda take magana shine yana nuna cewa fasikanci shine yafi tsanani sama da sabo saboda haka in ka zama fasiki ka fice ma Allah ne biyayya gaba ɗaya wala Allah mai sabo a samu yana hadawa da sabonsa da bin Allah sai annabi ya ce zagin mutum musulmi fasikanci ne don haka ka fice daga yi ma Allah da'a Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa ba na so zuwa gare ku kafirci da fasikanci da aikin sabo ya zo a cikin hadisi cewa ka girmama haƙƙin mutum musulmi ka girmama al'amarin mutum musulmi kada ka zage shi hukuncin zagin da kake ba tare da haƙƙi ba yana hukunta maka cewa kai fasiki ne wannan shi ne ya zo cikin littafin turfatul ahwas daga anas Allah ya dada shi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa zagin mumini ai mutumin da ya imani ka zage shi to daidai yake da ka kai masa harin kisa ma'ana kenan a wani gurin ma yana cewa la'anar mumini kisan kai ake rubuta maka na zunubi don haka ka kiyayi kanka da zagin mutane wannan ya zamanto cewa kamar yadda annabin musallallahu alaihi wasallam ya hane mu haka kuma ya hane mu zakin waɗanda suke mahukuntan musulmai da jagororin musulmai da waɗanda suke da wata mas'uliya a kansu idan sun zalunce ka nemi haƙƙinka ta hanyar Allah idan sun baka wannan haƙƙin to shikenan su ma sun tsira idan ku sun hana ka haƙƙinka saboda sun zalunce ka to ka nemi haƙƙin a wajen shi Allah tsarki ya tabbata gare shi ranar tashin alkiyama ya ce na hane ka kada ka zo ranar tashin alkiyama ka samu kanka a ƙarƙashin wanda ya zalunce ka amma kuma yanzu yana neman wani haƙƙi da kake da ka cuce shi na zage-zage a kansa domin ka yawaita zaginsa kuma ka yawaita bacin a kansa kuma ka yawanta la'ana a kansa yayin da Allah zai yi kiyasi sai a same ka yanzu shine yake bin ka wasu haƙƙoƙi ba kai kake bin sa ba ka kiyaye kanka ya kai bawan Allah da yawan zage-zage akan waɗanda suke jagoranci a kanka ka nemi haƙƙinka ta hanyar da ta dace hadisin anas ɗan maliki yana cewa ya hane mu manzo Allah ya hane mu manya-manya daga cikin sahabbai ma sun hane mu cewa kada ku zagi waɗanda suke jagoranci ko suka jibinci al'amarin ku cikin wani abu kada kuma ku ha'ince su a cikin mu'amala kada kuma ku nuna musu kiyayya a fili dan Allah ya ce na hore ku ko sun zalunce ku ko sun ɓace muku haƙoƙi ku yi haƙuri kuma ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah al'amarin yana kusa shine za a mutu alƙiyama za ta tashi kuma za a karɓa muku haƙƙin ku hadisin Ali ibn Hatim yake cewa ka ce ya Rasulullah ba muna tambayanka akan jagorori masu imani waɗanda suka ji tsoron Allah suka kyautata al'amarin al'umma ba ba su muke tambayar ka ba su kan ai mun sani waɗannan da'a a gare su wajibi ne saboda sun sauke haƙƙi sun ji tsoron Allah kuma duk sun bayar da komai ba muna tambayan ka bane akan waɗannan muna tambayan ka ne akan waɗanda suka aikata suka aikata sai ya ambaci wasu abubuwa na sharri waɗanda suke akan talakawa sai manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah kuma ku saurari abin da zan faɗi kuma ku yi da'a annabi ya kiyaye shiryar da su akan zagi da la'ana dan an zalunce su sai ya ce musu ku yi hakuri al'amarin yana kusa alkiyama za ta tsaya zagi da la'ana a yau ya zamanto kamar abin yayi a cikin wannan al'umma a kafafen intanet ya zamanto kowa zai ɗauki bironsa ko kuma hannunsa ko wayarsa ya rubuta abin da ya ga dama akan wani karka manta Allah yana kallon ka kuma karka manta mala'iku suna rubuta abin da kake kuma karka manta hannunka zai yi shaida a kanka kuma karka manta harshenka zai yi shaida a kanka kuma karka manta kafafuwanka za su yi shaida a kanka ranar da muka keɓe domin yi maka hisabi a ranar kuma babu batun intanet babu wani abin da za ka yi gaba ɗaya komai ya zama al'amari ne na shi Allah ta baraka wa ta'ala wasu mutane suna jara'a akan aibata mutane da zage-zage har ma wani lokacin hotunan wasu ake kafawa bayan sun mutu amma hura wuta a ƙarƙashin hotunansu wai ana raya cewa suna wuta a ina ka samu wannan ilimi daga wajen Allah waye baka izini har yaushe ka samu gidan wuta har ka bude ka saka wani kuma kai ya zaka kare da kanka kai ka san ina zaka koma kai hakuri ka bar wannan al'amari ka komar da al'amarin zuwa ga Allah da hisabin su duk yana wajen Allah kamar yadda Allah ya ce maka yace sa'an nan lalle a gare mu ne hisabin su yake to ka bar wa Allah mana hisabin yanzu kai ka gama hisabi har ka sa shi a wuta kuma ga wutar ka kunna dan adam ya cika garaje da kutse a cikin al'amarin Allah ya ku bayan Allah idan mun kasance Allah ya hana mu waɗannan abubuwa kada mu zagi iska kada mu zagi cuta ko rashin lafiya kada mu zagi zazzabi kada mu zagi shaidan kada mu zagi mushrikai ya hana mu daga la'antar tsuntsaye da sauran dabbobi duka Allah ya hane mu daga waɗannan annabinsa ya hane mu kuma ya isar da sako tare da cewa daga ciki akwai waɗanda kafirai ne sun cancanci ala'ance su amma Allah ya hana tare da waɗannan nassoshi da Allah ya yi hani duk da haka wasu mu suna kutse cikin zagin mutane da kuma la'antar su sun ma ci gaba da yin rubutu suna kallon wannan wayewa ce su zagi uban kowa su rubuta shi kuma su tsora hotonsa har ma ya zamanto zamanin ma zaginsa ake ita kanta ranar ma zaginta ake an zagi lokuta an zagi shekara an zagi lokuta duka cikin abin da babu dalili a kansa wannan yana nuna cewa mutane suna zagin mai kaddara zamani ne da mai kaddara al'amura kuma suna la'antar wanda ya zamanto shi ne yake aikata zamani wato ubangiji suna zaginsa ku ji tsoron allah ya ku mutane kuma ku kiyaye mutuncin kanku da kanku kuma ku kiyaye dokokin addininku kuma ku kiyaye jininku ku kiyaye dukiyarku a tsakaninku allah zai tambayi kowa ku yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallam mai shirya zuwa da albishir fitila mai haskakawa wanda ya zo don ya fitar da mutane daga duhun shirka zuwa ga haske na tauhidi ya fitar da mutane daga bata zuwa ga shirya ku yi masa salati kamar yadda ubangiji ya umarce ku cikin alkur'ani yana cewa lalle Allah da mala'iku suna yi ma annabi salati ya ku masu imani ku yi wa annabinku salati tare da sallamawa Allah kai tsira a bisa Muhammad tare da alayen Muhammad kamar yadda kai tsira da albarka a bisa annabi Ibrahim da alayen annabi Ibrahim domin lalle kai abin yabo ne kuma abin godiya Allah ka yadda da kalifofinsa guda hudu jagorori masu mayar da umarni ga Allah abubakar da umar da usmana da ali da sauran guda goma waɗanda aka yi ma'albishir da aljanna da alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai gaba ɗaya kuma dukkan waɗanda suka bi su tare da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya Allah muna roƙo ka yarda da mu ya Allah ka kasantar da mu tare da waɗannan bayin Allah da samarwarka ya mafi karamcin masu karamci Allah ka buwayar da musulunci da musulmai dirkakar da musulkai da mushrikai ka taimaki waɗanda suke masu ɗayanta ka ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah dukkansa ƙaraminsa da babbansa farkonsa da ƙarshensa wanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ka yafe mana ya Allah ya Allah ka ji tausayin mamatanmu ka shiryar da batattunmu ka dawo da waɗanda suka buya suka ɓace cikin son duniya ka warkar da marasa lafiyarmu ka biyar mana bukatunmu ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikinmu suke aikatawa ya Allah ka sanya masu kiyaye musulunci a tsaye ka sanya masu kiyaye musulunci wajen jagoranci ka sanya masu kiyaye musulunci da maza wato idanu da wato a fadakuwar mu kada ka kunyatar da mu a gaban abokan gaban mu ko mahassadan mu ka sanya mu masu shiryarwa ne da shiryar ka ya Allah ya Allah muna barinka da munafukan cikin mu masu munafurci waɗanda suke barna a bayan ƙasa ba sa gyaran ƙasa Allah ka tona asirinsu ya Allah ka kunyatar da su ya Allah ka fito da sirrinsu ya Allah ka bata kaidunsu ya Allah ka raba kalmominsu kada ka ba su haɗin kai kada ka tabbatar musu da gaya ya Allah kada ka ɗaga musu daraja ya Allah ka sanya su su zamanto aya ga waɗanda suke bayansu Allah in ba za su shirya ba ka halakar da su ka raba mu daga sharrinsu ka tozartar da su ya Allah ka sanya makircinsu ya zamanto a karan kansu Allah ka kiyaye musulmi daga sharrinsu ya Allah Allah ka ɗayanta safin musulmai ka haɗa tsakanin zukatansu ya Allah ka gusar musu da gillu da hikidu da hasada da kiyayya a cikin tsukirazansu ka taimake mu ya Allah akan abokan gaban mu abokan gaban ka ya Allah da rahamar ka ya hayy ya qayyum Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗayan ta ya ubangijin talikai Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsayratar da mu azabar wuta ibadallah wa aqimis sala inna salata kana 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un